الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامة قبل كراتو إن شاء الله تعالى cikin wani littafi namu mai albarka littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha wallafar Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kamalin da rahama a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a cikin ziyaratul qubur inda maliki mana bayani game da bidiyo inda ake gabatarwa ko ake aikatawa ko ake fada cikin abin da ya shafi bidiyo in janaza matsani a matsala ta ɗari biyu da bakwai yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi matsala ta ɗari biyu da takwas malin ya ce ƙaunu ba'abil madrushina alwafidina ilal madani li khususi ziyarati quburi man biha min al-awliya'i wal amwati inda inda iradati al-awabati ila biladihim al-fatihatu li jami'i sukkani hadhihi al-balda sayyidi fulan وسيدي فلان ويسميهم ويتوجه إليهم ويشير ويمسه وجهه ما ليتي قول بعض المدروشين فأم وسودة cikin masu shigowa daga karkara ko daga ƙauyuka ilal alwafidin ilal madani wanda suke kwararowa cikin birane almadrushin ad-durshatu ita asali kamar yadda wasu daga cikin malaman qawamis suke faɗa malaman da suke kokarin tarjamar ko kuma fassara ɗaiɗaikun kalmomin larabci zuwa zuwa larabci yadda za a fahimce shi suka ce asalinta kalma ce farisiya ma'ana asali ba larabci ba ne ita addurusha tuɗin aka shiga da ita cikin larabci abinda take nufi ita ce aljildul aswad fata wacce take baka fata fata ma kuma baka to galibi irin waɗancan mutane sukan ɗaura waccan fata wajen harkokinsu ne da kullum mutanen karkara ne to sukan shigo cikin birane ko garuruwa li khususi ziyarati quburi man biha dan kebance kawai abin da ya kawo su shine ziyartar wanda suke cikin waɗannan garuruwan da suka shigo min al awliya wal amwati daga cikin wasu bayan Allah waliyai da kuma matattu inda iradatul awabati ila biladihim lokacin da suka yi niyyar ko nufatar komawa zuwa garuruwansu su to shine suke faɗar wannan magana sai su ce al-fatihatu li jami'i sukkani hadhihi al-balda a karanta suratul fatiha ga dukkanin mazauna wannan gari da muka zo muka kawo ziyara wanda waliwa ne yake ciki da sauransu sai ji fulanun sai su ambaci sunan waliyan da suka zo domin su shugabawa ne wa sayyidi fulanin da shugabawa ne wa yusammihim dukkaninsu su ambaci sunayensu wa yatawajjahu ilaihim su juya fuskokinsu setin inda waɗannan mutane suke wa yashiru sinuni da hannunsu haka wa yamsahu wajahu sannan bayan sun gama wannan addu'ar sai su dawo da hannunsu kuma sai su shafa fuskarsu da wannan addu'ar da suke to wasu sukan aikata irin wannan kamar yadda malam ya ambata wanda shi ma wannan bid'a ce yan uwa bashi da asali a cikin addinin musulunci abu na 209 qauluhum fadunsu assalamu alayka ya waliyallah idan sun je ziyartar wasu wani daga cikin waliyai suka ce assalamu alaika ya wali Allah amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai waliyin Allah su ambaci sunan wanda suke nufi din sai su ce kuma al-fatihatu ziyadatan fi sharfin nabi sallallahu alaihi wasallam a karanta suratul fatiha dadi a bisa girma da falala ta annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wai a karanta suratul fatiha domin kara samun falala da daɗi a bisa girma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma'ana kamar karanta fatiha ta ce zai ƙara wa annabi falala ko daraja kun ji wata sabuwar bid'a ita kuma sannan sai su ce wal arba'atul aqtab wal anjab wal autad wa hamalatul kitab wal aghwaf wa ashabu silsila wa ashabu ta'rif wal mudrikina bil kauni wa sa'ir awliya illahi ala al umumi kafatan jam'an sai da dukkanin sauran waliyan Allah a game dukkanin su gaba ɗaya a duk inda suke ya hayu ya qayyumu su ƙara su cike addu'a su da ya hayu ya qayyumu wa ya qara'ul fatihata sannan su karanta suratul fatiha wa yamsahu wajhahu shi ma kuma sai mutum ya shafa fuskarsa da wannan abin da ya karanta wayan sarifu bi zaharihi sannan kuma sai ya juyar da bayansa wannan duk wani nau'i ne na addu'a da suke waɗannan kalmomi da na ambata wanda ba ku ji na fassara su ba su ne su al'aqabu da al'anjabu da autadu da hamalatul kitab da al'agwafu da asabul silsila asabul ta'rib al-mudriki na bil kauni wannan duk wani nau'i ne ko kuma in ce wani raba-raba ne na waliyan Allah da wasu suke yi asali abinda muka sani Allah madaukakin sarki ya ce mana ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun sai ce alladhina amanu wa kanu yattaquna waɗannan sune waliyan Allah ku sani waliyan Allah babu tsoro a gare su kuma babu damuwa ko bakin ciki sai Allah ya ce alladhina amanu su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaquna sannan kuma suke jin tsoron Allah wannan sune waliyan Allah to su waliyan Allah maratib ne abinda ake nufi da maratib shine martaba martaba wani waliyin Allah ya fi waliyin Allah daraja a wajen Allah madaukakin sarki me zai sa wani waliyin Allah ya fi waliyin Allah daraja shine tsoron Allah sa da ayyukansa nagari yayin da wancan ya fi wannan tsoron Allah ya fi shi ayyuka nagari to shikenan ya fi shi a wajen Allah amma duk mutumin da ya yi imani yake tsoron Allah wannan waliyin Allah ne to amma sai aka samu su suka raba waliyan Allah cewa ai waliyan Allah martaba martaba ne akwai wanda ake ce musu abdalu su duk waɗannan abubuwan da ake faɗa suna da wani matsayi na musamman kuma suna da wani aiki da suke yi wanda irin aikin Allah ne maɗaukakin sarki suke zama a makwafin Allah daga cikinsu akwai abdalu akwai nuqaba'u akwai lujaba'u akwai autadu akwai aqatabu akwai agawafu wannan duk nau'i ne na rabarabansu to kusan waɗannan faza da na faɗa gaba ɗaya da tun daga kan abdal har zuwa kan agawafu ɗin misali su abdalu suka ce su su 40 ne duk duniya mutum 40 ake samu kawai wasu suka ce bakwai ma kadai ake samu su abin da ake ce musu abdalu kullama halaka kullama halaka abdun baddalahu Allah baddalahu Allah makanahu rajulan akar duk lokacin da wani ya rasu daga cikin su to sai Allah ya maye gurbin sa da wani shine abdalu kamar autadu su kuma guda hudu ne a duniya sashin duniya gabas yamma kudu da arewa to kowanne akwai guda daya kudu akwai guda daya yamma haka gabas haka arewa haka haka suke su su hudu ne duk duniya ba a samu wasu su kuma kowanne daga cikin su yana zama ne zai iya yin tasrifi daga cikin tasrifin da Allah madaukakin sarki yake sannan misali kamar qutbi ko gaufi su kuma guda daya ake samu a duniya kawai shi qutbi guda daya ne a duniya ko gausu ba a samu wani sai shi idan wani ya mutu to sai a samu da wani amma a lokacinsa sai shi kadai ne a zamaninsa daga shi babu wani to duk wannan rabe-raben malamai suka ce ba su zo a zamanin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi manzon Allah bai faɗe su ba sahabbai ba su yi ta'ammali da irin wannan kalma ba sai a karni na baya baya aka fara amfani da su saboda haka ba su da asali a cikin shari'a musulunci sai dai kawai kan lafazin da ya zo guda ɗaya ne shine abdalu su wasu daga cikin hadisai wanda ba su inganta ba sun zo da shi tare da cewa wasu daga cikin magabata sukan yi amfani da lafazin hadisin sayyidina ali da sayyidina umar da wasu daga cikin sahabbai duk sun kawo hadisi wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa kada ku zage mutanen sham saboda a cikin su akwai abdan manzon Allah ya faɗa haka to amma imam ahmad dan hanbal ya kawo shi a cikin musnad nasa nan da nan kuma ya rushe shi haka nan shaykhul islam ibn taymiya shi ma ya rushe hadisin haka nan ibn al-jawzi ibn al-faraj mai littafin talbis iblis shi ma kawo hadisin ya rushe shi hakan ibn al-qayyim hakan ibn kafir malamai da yawa duk sun kawo hadisin duk sun rushe shi sun hadisi ne ba shi da asali shi kansa hadisin na abdal to amma da yawa daga cikin malamai suka ce idan ma akwai abdalu to su ne ta'ifatul mansura ta'ifatul mansura su ne wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce duk zamani ba a rasa wasu tawaga wanda Allah madaukakin sarki zai rinka taimakon su za su yi akan gaskiya duk yadda zamani ya lalace ba a rasa su shi sa ba a cewa zamani ya lalace babu mutanen kirki har abada ba za a taɓa samun haka ba sai dai ƙarshen duniya lokacin da manzon Allah ya ishara gaba ɗaya za a ɗauki masu imani duka amma duk zamani ba a rasa mutanen kirki wanda suke tsayawa akan alƙur'ani da hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tabbatattu ba a rasa irin wannan to saboda haka waɗannan lafazan ma da ake amfani da su gaba ɗaya ba su zo ma a zamanin sabai da tabi'ai ba bare a rinka amfani da su Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na gaba qauluhum raf'ul qabri wal binaya wal binaya alayhi shine daga kabari da kuma yin gini a kansa ma'ana daga shi dagawa da ta wuce ka'ida kamar yadda muka yi bayani ya wuce dami daya kabari abin da ake so shine dami daya idan ya wuce haka sai a rage kasar da ta faɗa mi ɗayan sai a daidaita shi zama to ɗami ɗaya ne kawai wannan shi ne bare kuma a gini a kansa a gina a bulallaka ne ɗaki aka yi duk dai abin da yake ɗauka gini a yi shi akan kabari wannan shi ma ba daidai ba ne yan uwa a cikin shari'ar musulunci abu na gaba ta jisisul kabar shi ne yi wa kabari shafe da ko shafe shi da makuba ko a masa filasta ko a masa tayil wannan shi ma yan uwa duk ba daidai ba ne shari'a ba ta yarda da shi ba abu na gaba naqsu ismil mayyiti wa tarihi mauti alal qabri man yi tsallake? wani aka tsallake? 219 na'am at-tawsiyatu bi an yubna ala qabrihi bina mutun yayi wasici cewa idan ya mutu idan ya mutu ayi ne akan kabarinsa wasu sukan yi haka mutun sai dala idan ya mutu yana so a samu tile iri kaza ko kuma a mai daki iri kaza ko a masa kaza iri kaza a gina akan kabarinsa wannan ba daidai bane yan uwa abu na 213 shine naqsu ismil mayyiti wa tarihi mauti ala al-qabri rubuta sunan mamaci da lokacin mutuwarsa akan kabari wannan shi ma ƴan uwa ba daidai bane bid'a ne abu na gaba bina'ul masajidi wal mashahidi ala al-qubur wal athar shine gina masallaci ko kuma guraren da za a rinka zuwa ana halatta mutane za su rinka zuwa wajen alal quburi akan kaburbura wal athar ko kuma wani gurbi ko wata alama ta wani bawan Allah na gari abin da ake cewa athar shine kamar gurin da za a ce wani bawan Allah ya taba zama a wajen a ce nan wajen wani bawan Allah ya taba zama a wajen ko akwai wani abu nasa a wajen to sai a zo a yi gini a wajen domin a rinka tunawa da shi to wannan shi ma yan uwa ba daidai bane bid'a ce abu na gaba ittikhadul maqabiri masajid bi salati alaiha wa indaha rikar makabarta a matsayin masallaci dan a rinka yin sallah a kanta ko kuma a wajen wannan shi ma bid'a ne duk abubuwa ne da suka riga suka gabata a cikin darussan baya abu na gaba dafnul mayyiti fil masjid aw bina au bina masjidin alaihi shine gina binne mamaci a cikin masallaci ko kuma a yi gini alaihi akan masallacin akan kabarin nasa a gina masallacin akan kabarin nasa duk ba daidai bane abu na gaba istiqbalul qabri fi salati ma istidbaril ka'abati fuskantar kabari fi salati a cikin sallah lokacin da mutum yake sallah ma istidbaril ka'abati yayin da kuma mutum zai juya ka'aba baya wasu sukan yi irin wannan a kamar yadda malaya ambata abu na gaba ittikhadul qubur idan a riki kabarbar a matsayin idi wanda shi ma duk mun riga mun gabatar da wannan abu shi ma ba daidai bane yan uwa abu na gaba ta'liqu qindilin ala al-qabri li ya'tuhu fayazurunahu shine rataye fitila ko a ci balbal ko fitila kwai ko abin da ya kama da haka a cikin akan kabari ko a ce a kunna wani kwai a cikin a gina wa daki kabari a gina wa kabari daki sannan kuma a sa masa kwai kwaye da fitilu da sauransu don mutane su rinka zo ana ziyartar sa babu dare ba rana wannan shi ba shi da asali a cikin addinin musulunci abu na gaba nadhuru zaiti wa shami'i li israji qabrin aw zabalin aw shajaratin shine mutum yayi bakance wasu sukan yi bakance cewa wannan fitilar da aka rataye tunda wancan lokaci galibi fitilar kwai suke amfani da ita ko a ci balbal to sai mutum ya bakance cewa shi wannan fitilar duk lokacin da man ciki ya kare ko kanin zir zai rinka kawowa domin ya kasance kodoshi a cikin haske take ba zai bari fitilar ta mutu ba da fitilar ta mutu zai kawo ba kan ce zai tsakaninsa da Allah madaukakin sarki akan wannan aiki nasa washam'i ko kuma kendir ko abin da yake kama da haka shi ma zai rinka kawo shi za su yaka ne li israji qabrin aw jabalin domin haskaka wani kabari ko kuma wani dutse da yake kusa da kabarin wanda ake girmama shi saboda shi ma'abucin kabarin aw shajaratin ko kuma bishiya da take daura da shi wannan kabarin bawan Allah nagartacce da ake tsammanin salaha a tattare da shi abu na gaba qastu ahli madinati ziyarat al-qabr an-nabawi kullama dakhalu al-masjid kullama dakhalu al-masjida aw kharaju minhu mutanen da suke zaune a garin Madina duk mutumin da ya shiga masallacin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sai ya je kabarin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shiga goma fita goma sai ya je ziyara wannan shi ma ba a samu magabata na suna yi ba sai dai kamar yadda malai faɗa ƙasa cewa Imam Malik yake cewa wannan aiki da wasu suke yi makaruhi ne yace amma babu laifi idan mutum zai yi tafiya ɗan garin madina ne shi sai je ziyarci kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka nan babu laifi idan ya dawo daga tafiyar sai je ziyarci kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma duk shiga da fita wannan ba a samu sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na aikatawa ba wanda na san kowane ɗaya daga cikin ya san cewa soyayya ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaba ɗaya an yi ittifaqi ba a kai sabon sa ba to su ya kamata a ce an fara ganin wannan aiki ga imam malik shi ma abin da yake cewa wannan aiki a makaruhi ne kamar yadda alqadi iyab shine ya nakalto wannan maganar ta imam malik yarda Allah ta tabbata a gare su gaba daya abu na gaba as-safru li ziyarati qabrin nabi sallallahu alaihi wa sallam shine mutun yayi yani kigari haka kawai dan ya je ziyarci kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma daidai ne duk lokacin da mutum ya je garin makka domin aikin hajji ko umara to babu laifi sai je ziyarci kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma haka kawai mutum ya niki gari wannan mun yi bayanin sa a baya la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid mun yi wannan bayani saboda haka kowanne kabari ne ma bai halatta mutum daga garin sa kawai ya niki gari ya tabbata ya je ziyarci wannan kabarin ba wannan shine abin da ke daidai yan uwa abu na gaba ziyaratuhu sallallahu alaihi wasallam fi shari rajab ziyarta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a keɓance wasu sukan keɓance watan rajab a wannan watan kawai za su ziyarci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan shi ma bid'a ne abu na gaba at tawajjuhu ila jihati al qabr sharif inda dukul al masjid wal qiyam fihi ba'idan an al qabr bi ghayati al khushu'i wa bi an yaminahu ala yasarihi ka annahu fi salati shine mutun ya fuskanci kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da ya shiga masallaci yana shiga masallaci sai ya juyar da fuskarsa daidai inda ɗakin da na'isha yake sai fuskanci nan sannan sai ya tsaya daga nesa ba kusa da inda kabarin yake ba sannan sai ya tsaya irin tsayawar da ake a cikin sallah mutum ya tsaya bai zayatul khushu yadda ka san ake tsayawa a gaban Allah madaukakin sarki da nutsuwa da kuma haka mutum zai tsaya wa bi an yaminahu ala an yasari sannan sai ya dora hannunsa na dama akan nahawu kamar yadda mutane suke a cikin sallah ka annahu fi salati kai ka ce ma a cikin sallah yake to wannan shi ma ɗan uwa bai tabbata ba a shari'a abu na gaba su'aluhu sallallahu alaihi wasallam listighfar wa qira'atu ayati walau annahum idh zalamu anfusahum idan wasu daga cikin mutane idan suka je kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka roki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nema musu gafara manzon Allah yana kwance a makoncinsa idan mutane suka ji wasu sai su ce ya rasulullahi a nema mana gafara idan suka ambaci haka kuma sai su karanta ayar cikin sotun nisa'i da Allah yake cewa walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasulu lawajada Allah tawwabar rahima Allah ya ce walau annahum idh zalamu ina ma a ce lokacin da suka zalunci kawukan su ja'uka sun zo maka fastaghfirullaha suka nemi gafarar Allah a wajenka wastaghfara lahum ar-rasulu sannan manzo ma kuma ya nema musu gafara Allah ya ce lawajadullah tawwabar rahima to da sun samu Allah tawwaban mai karɓar tuban su rahima kuma mai jin kansu to da yawa daga cikin mutane wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ai wannan ayar mudalaka ce rayuwar annabi da bayan rayuwarsa duk za a ji alima gafararsa idan yana rayu sai a je wajensa idan baya rayu kuma sai a je kabarinsa alima gafara ina fata an fahimta to kun ga wannan ko shakka babu kuskure ne amma za mu ɗan yi bayani kaɗan akan wannan matsala saboda matsala ce da take da rikitarwa kwarai da gaske abin da ya sa al'imam ibn kafir a cikin tafsirinsa ya kawo wata kissa da ya kawo kissar kuma sai ya shuru a kanta bai faɗi ta inganta ko bata inganta ba wasu daga cikin malamai ma sun kawo su a cikin littattafan tafsirinsu to wannan da yawa ya ruɗu wasu daga ciki suna ganin hakan abu ne da yake na daidai ibn kafir ya kawo kissar wanda wani malami mai suna imam al-utubi wanda suna shi na gaskiya shine abu abdullahi muhammad bin ahmad bin abdul aziz al-utubi malami ne da ya rasu a shekara ta 255 makalli shekarar da ya rasu 255 kun ga baya cikin sahabbai sannan baya cikin tabi'ai na farko kenan to kisa da take shine yake cewa wata rana yana zaune a daidai kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ga wani balaraban kauye ya zo aikin hajji da ya zo kusa da kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya tsaya sai ya ce ya rasulallah na kasance mutum ne ni mai dauke da laifuffuka da zunubai tari kuma gashi Allah ya ce walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul lawajadallaha tawwabar rahima ina neman ka roƙa min gafara ya manzon Allah ina neman ceto a wajenka a wajen Allah madaukakin sarki wannan balaraba kawai sai juwa ya tafi bayan sai karanta wasu baitutuka na waka sannan sai juwa ya tafi to bayan ya tafi shi wannan imam al-utubi din yake cewa yana kwance a daidai kabarin annabi sira da amince tsara tabbata a gare shi sai bacci ghala ghalabatu ainuhu sai idan sa tarin jayi sai bacci ya dauke shi yana bacci kawai sai mafarki sai ga annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana ce masa ya kai utubi yi sauri ka je ka riski wancan balaraban kawai ka gaya masa Allah ya gafarta masa ina fata fahimta to haka kissar ta zo to wasu daga cikin malamai sai suka ɗauki wannan kissa sai suka shar'anta zuwa kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a nemi gafara da shi da wannan ayar to wanda abu na farko shi sa na ga muku cewa shi wannan malami malami ne amma ba sabi ba ne sannan ba tabi'i ba ne sannan kada ku manta wannan abin da ya gani a cikin mafarkinsa shari'a ne yanzu bayan wucewar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya halatta ko ya kamata a ce an shar'anta wani abu na addini da mafarki bai kamata ba sannan dukkanin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba taɓa samun ɗaya daga cikin su da ya je kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nemi gafararsa ba wanda ku kun kun san bayan annabi an samu abubuwa da yawa wanda bai wasu habai daɗi ba misalin da zan ba mu shine yakin da ake tsakanin sayyidina ali da sayyidina muawiya wanda kowane daga cikinsa ya nadama musamman sai na ma'auya ya yi nadama wannan yakin da ya sosai da sosai to kun ga inda a ce daidai ne zuwa kabar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nema mutum gafara da sai mun samu auya dan abu safiyan ya yi tattaki daga sham ya zo garin madina domin ya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nema masa gafara ba a samu wannan ba da yawa daga cikin sabai sun yi wasu abubuwa irin waɗannan wanda sun yi nadama daga baya amma ba a taɓa samu ba hakanan tabi'ai su ma ba a samu ba sai a nan sai a wannan aka samu wannan kissa kuma kissa ce ta mafarki wanda da yawa daga cikin malamai suna ganin kissa ce rusasshiya ba ta da asali kissa ce munkara isnadin ta bai tabbata ba kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a silsilar sa yayi fata-fata da ita ya rubuce ta to saboda haka ƴan uwa ayar tana bayani ne game da neman gafara annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga sahabbai lokacin rayuwarsa idan ka karanta kiyasin ayoyi kusan biyar ko shida da suke bayanta ka hada ta za ga tana bayani akan wasu mutane ayyananu shi sa aka ce walau annahum annahum bamiri ne wanda bamiri baya fa'idantar da gamewa bare wasu ce gamewa bamiri ne annahum da wasu ake magana izzalamu su waɗannan ɗin da suke wancan abin ina ma lokacin da suke wancan zalincin ja'uka sun zo maka fastaghfirullah suka nemi gafara Allah wastaghfara lahumur rasul sannan manzo ma kuma ya nema musu gafara shi manzon Allah a lokacin rayuwarsa shine tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nema musu gafara amma ba bayan rasuwarsa Allah ya samu dace abu ne da insha Allah ta'ala idan wasu darasa suka sun keto za a ƙara bayani akan sa amma dai wannan din mutum ya je karanta wannan aya da sunan manzon Allah ne masa gafara yan uwa bai tabbata ba manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata ya koma ga rahamar ubangijinsa subhanahu wataala babu wani abu da za a ce manzon Allah yanzu yayi maka shi kamar wanda yake rayi babu shi abu na gaba at-tawassulu bihi sallallahu alaihi wa sallam yin tawassuli da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi idan mutum ya ziyararsa wannan shi ma bid'a ne abu na gaba liqsamu bihi ala Allah ta'ala yin rantsuwa da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ga Allah madaukakin sarki mutum ya ce ya rantsa da manzon Allah sai Allah ya masa wani abu shi ma wannan bai kamata ba alistighafatu bihi min dunillahi ta'ala neman agaji ko tanyo da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba da Allah ba abu na gaba qat'uhum shu'urahum wasu sukan yanke wani sashi na gashin kansu wa ramiha fil qindil al kabir al qarib min at turbati nabawi sai su jefa shi daidai wajen wata fitila da take daidai kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to shi ma wannan bid'a ne at-tamassuhu bil qabri sharifi mutum ya je ta kokarin shafa kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ne samun wani abu na albarka wannan shi ma ba a samu magabata suna aikata shi ba abu na gaba ta qabiluhu sumbatar kabarin ba daidai bane abu na gaba tawafu bihi yin dawafin kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma ba daidai bane kamar yadda muka gabatar jiya abu na gaba ilsaqul batani wa dhahri bi jidaril qabri sharifi mutum ya je dan fara cikin sa ko bayansa da kabarin annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi abu na gaba wadul yadi ala shabbaki hujratul qabri sharifi mutum ya dora hannunsa a tagar kabarin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa halfu ahadin bi zalika bi qawlihi amma wani daga cikin su yayi rantsuwa da wannan dora hannun dan uwansa yayi yace wa haqqal ladhi wada'ata yadaka ala shabbakihi ina rantsuwa da haƙƙin wanda ka dora a hannunka akan tagarsa wa qulta kace ash-shafa'atu ya rasulullahi manzon Allah kace ce ni ina rantsuwa da shi sai kai mun abu kaza ko kuma abu kaza dole sai ya faru abu na gaba italatul qiyam inda al-qabri an-nabawi lid-du'a'i li nafsihi mustaqbil al-hujrati mutum ya tsaya doguwar tsayuwa a daidai kabarin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi dan yi wa kansa da kansa addu'a yana fuskantar kabar shi ma wannan ba daidai bane kamar da muka faɗa idan mutum zai addu'a idan ya gama ziyara sai ya fuskanci alƙibla gabas kenan anan sai ya roƙi Allah maɗaukakin sarki buƙatunsa wannan shine abin da aka samu ya tabbata daga aikin magabata abu na gaba taqarrubuhum ila Allah bi akli tamr sayhani fi rawdati sharifa bayna al-qabr wal minbar shine neman kusancin Allah maɗaukakin sarki da wasu suke yi ta hanyar cin wani dabino da ake ce masa at-tamr sayhani suna cin dabino ne a ina fi rawdati sharifati a inda ake ce masa rawba kun san daga ɗakin da na Aisha idan ka fito zuwa kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai inda ake ce masa rauba inda annabi ya ce ma baina baiti wa minbari raubatun min riyadil janna tsakanin gidana da da minbari na to akwai wani dausayi daga cikin dausayin aljanna a wajen idan ka zauna a wajen kamar ka zauna ne a cikin aljanna haka malamai suka ce shi sa ga wasu suna kokarin idan mutum ya samu zuwa ziyarar garin Madina ana kokawar zama a wajen wajen inda mutum ba da gaske kyau ba zai samu zama a wajen ba saboda wajen yana da falala ta musamman kwarai da gaske manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce dausayi ne a cikin dausayin daga cikin dausayin aljanna to wasu sukan zo da irin wancan dabino ba sa cin dabino a ko ina sai a wajen da niyyar samun lada da cin wannan dabino to kun ji wani aiki shi cin dabino ne da ake neman lada a kansa abu na gaba الاجتماع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة ختمة وإنشاد قصائد yin taro a daidai kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi domin a yi khatama alkur'ani a karanta alkur'ani gaba ɗansa daga farko zuwa ƙarshe a sauke wannan ya karanta wannan ya karanta a sauke a daidai kabarinsa wa in shadi qasa'id sannan an gama kuma sai a yi waƙoƙi ana ta wa manzon Allah kasida sallallahu alaihi wasallam a wajen a yi wa manzon Allah kasida ko karanta alkur'ani yan uwa ba shine abin da yake ba daidai ba abin da ba daidai ba zuwa daidai kabarin da yin waɗannan ayyuka amma karatun alkur'ani daidai ne yi wa manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi waƙoƙi da suke ɗauke da yabo da bayyana sunoninsa wani abu ne da yake shi ma daidai abin da ba a so kawai shi ne na farko ka cakuɗa waƙenka da ƙoƙarin jingina manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wasu siffofi daga cikin siffofin Allah kamar yadda da yawa daga cikin wasu daga cikin mawaƙan suke sai a rinka ɗaukar siffa Allah ana ba manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ko kuma a rinka faɗan wasu kalmomi na rashin ladabi wanda ba su kamata ba ko kuma a cakuɗa waƙen da kiɗa wannan shi ma da haramun yan uwa duk yadda za ka yi wa manzan Allah ya boto ka yi shi babu kiɗa zai yi daɗi zai yi daɗi amma in aka sa kiɗa to abin ya ɓaci aka sa kiɗa abin ya ɓaci saboda kiɗa gaba ɗayan sa haramun yan uwa kamar yadda duk mai neman ƙarin bayani ka je ka duba littafin a sheikh muhammad nasiruddin al-albani tahrimu alati tarb tahrimu alati tarb ina yi wa yan uwa ɗalibai wasiya da dukkan ɗalibin ilimi je nemo na littafin tahrimu alati tarb tahrimu alati tarb haramcin kayan kiɗe kiɗe Sheikh Nasiruddin Albani yayi duk wata hujja da kasan wasu suna kawo da ita domin halatta kiɗa a Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo ta kuma ya fata fata da ita hatta malamai irin na da su Ibn Hazm Az-Zahiri wanda suka halatta kiɗa gaba ɗaya Sheikh Nasiruddin Albani sai da ya fata fata da hujjojinsu gaba ɗaya ɗalibin ilimi ya kamata ya same shi domin kokarin kare dalili ko hujjar da yake kai na kokarin tabbata sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya samu dace abu na gaba al-istisqa'u bil kashfi an qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam aw ghairihi min al-anbiya was salihin shine neman shayarwa idan aka rasa ruwa to sai a nemi shayarwa bil kashfi da kokarin yayi an qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dakin da yake ciki to sai a yayi kwanan idan aka yayi kwanan to shikenan ruwa zai sauko min shi ko kuma wani daga cikin annabawan Allah ko salihan bayi sukan yaka a can saboda wani athar babu lokaci da mun karanto shi a ƙasa da suka ce ya tafata daga nana Aisha wanda ba shi da inganci kwata kwata wanda wata rana wai an samu rashin ruwa aka je aka samu nana Aisha aka gaya mata sai ta ce ku yayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga daga wajen da yake ku yayi kabarinsa daga rufin kwanin kabarinsa ya kasance rana tana dukan kabarinsa ruwa zai sauko wa ana haka kuwa sai gashi aka yi ta ruwa aka yi ta ruwa dabbobi suka yi kiba shuka ta fito aka gashi nan dai nasir sheikh muhammad nasir din albani ya ce kissa ce ba ta da inganci kwata kwata abu na gaba irsalur riqa fiha alhawa'ij ila annabi sallallahu alaihi wasallam aika abin da kace arriqa shine kamar takarda kuma fata da take dauke da sunayen bukatun mutumin da ya aiko idan mutum zai je madina ko makka sai wani ya bashi takarda ko fata kamar yadda suke rubutu a kanta a wancan lokaci da sunayen bukatun da yake da su duka ina da bukatar kaza ina da bukatar kaza wa idan an je a kaiwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma zai biya bukatar Allah ya samu dace abu na gaba ƙaulu ba abihim faɗin wasu daga cikinsu innahu yan baki Allah yadhkura hawaijahu wa maghfirata dhunubihi bi lisanihi inda ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu a'lamu minhu bi hawaijihi wa masalihihi suka ce wai bai dace mutum idan je kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ma ya tsaya bata lokacin sa na faɗa bukatunsa ba bai kamata ba suka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fi ka sani duk abin da kake bukata ya fi ka sani abin da yake zai zamto mai kyau a tattare da kai so da kai shiru kawai idan ka je kawai ka shiru duk annabi ya sani zai biya maka bukatunka abu na gaba qauluhu la farqa baina mauti sallallahu alaihi wasallam wa hayatihi fi mashah fi mashahadatihi li ummatihi wa ma'rifatihi bi ahwalihi suka ce babu bambanci tsakanin rayuwar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kuma mutuwarsa a wajen me a wajen kallonsa duk abin da kake annabi yana kallonka da kuma sanin halin da mutum yake ciki wani ya timu da ma niyyar da mutum ya ɓoye a cikin zuciyarsa annabi yana ya gani ya sani wa tahsuratihim da abubuwan da suke kaiwa su komo akan su wa khawatirihim da abin da mutum ya darsa a cikin zuciyarsa to kun ga wannan dukkanin su khasa'is ne nawa na Allah subhanahu wataala babu wanda ya san abin da yake cikin zuciyar mutum ko niyyar mutum ko abin da ya kamata ka sai Allah madaukakin sarki to wannan shi ma mutum ya kudirce wannan a cikin zuciyarsa wannan ba daidai ba ne ya ce wa hada akhiru ma tayassara jam'uhu min bida'il janaiz wannan shine abin da ya saukaka na tattara shi daga cikin bid'o'i na janaza wa bihi yatimul kitab da kuma shine littafin ya cika ya kawo karshe walhamdulillahi ala tawfiqihi godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki a bisa dace da ya bani wa as'aluhu ta'ala al-mazida min fadlihi ina roƙon Allah maɗaukakin sarki daɗi a bisa falalarsa wa ayyar zuƙani mahabbata liqa'ihi ya kuma azurta ne da san haɗuwa da shi subhanahu wa ta'ala inda mafariƙa ta hazi duniya alfaniya yayin rabuwa da wannan duniya da take da ƙarariya tafiyayya ila daril abadiyatil khalida zuwa gidan dawwama har abada ma'allazina an'ama Allahu alaihi tare da wanda Allah ya ni'ima a kansu minan nabiyina daga cikin annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada da kuma shahidai wa salihina da nagartattun bayan Allah wa hasuna ula'ika rafiqa ma dalla da tawaga irin wannan wacce ta kasance a cikinta akwai annabawa da manzanni da sauransu to wannan shine karshen littafi na ahkamul jana'is wanda alhamdulillah mun fara karatunsa a wannan masallaci mai albarka daga farko kuma gashi Allah madaukakin sarki ya kaddara mun kawo ƙarshensa amin amin a gurguje jan hankalin da nake so ne yan uwa shine wannan littafi da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya zauna ya tattara shi yayi kokari kwarai da gaske wanda ba za ka samu wani littafi mustaqilli wanda yake zaman kansa irin wannan wanda aka rubutu irin wannan a cikin sa ba wanda kusan duk abin da kake bukata na jana'iza abin da ya shafi jana'iza tun daga lokacin da mutum ba shi da lafiya har zuwa lokacin da aka gama binne mutum aka dawo da abubuwan da ya kamata ya a baya duk babu da mal nasir din albani bai isa ba kuma duk abin da ya sa yan uwa kamar yadda duk mun karanta ba a takaice ke sa shi ba fadawa yake domin dai mutum ya samu abin da yake bukata a cikin mas'alar duk abin da kake bukata na janaza insha Allah ta'ala idan ka dauki littafin da zaka same shi a ciki to yadda makaranta shi daga farko zuwa karshe ina fata yan uwa ku kuma wanda duk yake da littafi sai ya dauki littafin sai mai karatu na biyu abin nufi sai ka karanto shi kai ma daga ƙarshe a kan kanka tun da yanzu ka karanta shi a makaranta to sai ka faro shi daga farko ka samu fensir ka rinka karanto shi duk inda ka dan samu wata tangarɗa ko wata kalma da ta dan tsaya ko inda baka gane ba sai ka sauri ka je ka tambaya to idan ka kawo ƙarshe insha Allah ta'ala za ka ka samu abubuwa da yawa fiye da wannan karatun da muke yanzu saboda yanzu karatun lokacin ya yi tsayi abubuwa da yawa suka manta su amma lokacin da kake karatun za ka ga insha Allah ta'ala idan kana da lokaci cikin kwana ɗaya ko kwana biyu sai ka karanta shafi goma ko abin da ya kama da haka wanda mu sai sati sati muke karatun idan ka gama insha Allah ta'ala kai ma za ka iya sawa ka karantar da wasu a matsayinka na ɗalibin ilimi insha Allah ta'ala to aka sai a rinka samun gyara a cikin al'umma Allah madaukakin sarki amfana da mu da abin da makaranta daga farko zuwa ƙarshe kurakuran da magabatar kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya tafi mana da su insha Allah ta'ala a karatu na litinin da talata zai ci gaba wanda za mu sa wani littafin na daban da asuba wanda shawarwari da yawa daga cikin yan uwa da ake tare da su da wasu ma na waje sun ba da shawari suna ganin cewa da Allah idan an kammala wani littafi littafin da ya kamata a sa shine sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fa'idarsa da kuma abubuwan da ya kamata muna da bukatar sa da yawa akwai bukatar dukkanin sallolin da muke alhamdulillah to amma za ku ga idan muka sami wancan littafi na sifatu salatin nabi muna karantawa sai wani ya ga dama haka ake sallah dama kaza kuskure ne dama kaza da nake ba daidai bane to sai ga mutum ya samu ya gyara sallarsa saboda yan uwa babu abin da mutum yake yi na ibada kaf da yake ya kai sallah daraja babu shi sannan babu abin da mutum yake ko da yaushe kamar sallah din kullum za mu yi ta sau biyar sannan kuma ga na fifilu da muke a gefe sannan shi ne abu na farko da allah subhanahu wata'ala yake fara dubawa idan mutum ya je gabansa idan ta yi kyau ta gyaru baka da matsala cewa ake ka wuce sauran ayyukan fa Allah sai ya kawo da kai ce je ka kawai ba dai sallah ta yi raba shikenan idan ba ta yi kyau ba fa to nan fa za a yi mutum titsiye da terere komai sai an kawo an auna to kaga idan ka bari kai hakuri ka gyara sallah ka ta kyau shikenan sai mutum ya tsira Allah barkan sarki ba mu damar gyara ibadun mu gaba daya to ina gani za mu bada lokaci yan uwa a nemi littafin ba za mu ba sati mai za mu fara ba saboda kada mu zo mutane ba su da littafin amma a nemi littafin alal akalla dai wanda za su yi karatun ya kasance fiye da rabin mutane suna da littafin insha Allah ta'ala sai mu zo mu fara saboda haka idan an gama idan an mallaka insha Allah ta'ala yan uwa sanar da ni sai mu zo mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala Allah ya samu dace Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته